والسلام على رسول الله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ومن دعا بدعوته وسن بسنته إلى يوم الدين السلام عليكم ورحمة الله barkan mu da saduwa a cikin wannan darasi na biyar cikin wannan littafi na kashfu shubhat wanda muke sa ran yadda shine zai zama darasi na karshe da zamu sauke littafin a cikin sa insha Allah a yau wannan rana ta litinin wadda ta dace da 20 ga watan Muharram shekara ta 1426 to sai mu tashi daga inda muka tsaya a ɗazu kafin mu tafi hutun rabin lokaci
بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على خير خلق الله قال المصنف رحمه الله ولهم شبهة أخرى وهي قصة إبراهيم عليه السلام لما ألقي في النار اعترض له جبريل في الهواء فقال ألك حاجة فقال إبراهيم عليه السلام نجم فكاكيسر هو ما ذكر للنبي
بسم الله ولهم شبهة أخرى وهي ما ذكر النبي صلى الله عليه وسلم أن الناس يوم القيامة يستغيثون بآدم ثم بنوح ثم بإبراهيم ثم بموسى ثم بعيسى وكلهم يعتذرون حتى ينتهوا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم قالوا فهذا يدل, يدل على أن الاستغاثة بغير الله ليست شركا wannan wata shubuhar ce daga cikin shubuharsu shine abinda manzo sallallahu alaihi wasallam ya ba da labari cikin hadisu shafa'a wanda yana cikin dogayen hadisai a cikin sahih bukhari cewa mutane a ranar tashin kiyama yastaghithu na bi adam za su nemi taimakon annabi adam sannan annabi nuhu sannan annabi ibrahim sannan annabi musa sannan annabi isa fa kulluhum ya'tazir kowanne ɗaya daga cikin sai ba da uzuri cewa ba fa abin da zai iya wa mutane hatta yantahu ila rasulillahi sallallahu alaihi wasallam har da karshe mutane su tuke zuwa ga manzon Allah wato su nemi annabi sallallahu alaihi wasallam yayi ceto dan kowa ya san matsayinsa tunda mutane suna tsaye tsaye wanda sun jigata waɗansu sun jigata a ciki qalu sai suka ce fa hadha yadullu ala anna al-istighatha bi ghayri Allah laysa shirkan wannan na nuna ashe istighatha da wani Allah ba shirka bace ba dan me mu da mun istighatha da shehi wani ko wali wani sai ku ce mu yi shirka annabi da kansa cikin bukhari ya ba da labarin mutane za su yi istighatha da annabi adam da annabi nuhu da annabi ibrahim da annabi musa da annabi isa har da karshe su zo waje na ashe istigasa wato neman agaji a wurin wani allah wannan ba shirka bane ba dan me kuke tuhumar mu dan mun nemi agaji wurin wali ko shehi sai ku ce mu yi shirka kun ga wannan shubha ce to me ansa ta shine ba da ansa wal jawabu an naqul subhanallah سبحان ما طبع على قلوب أعدائه فإن الاستغاثة بالمخلوق على ما يقدر عليه لا ننكرها كما قال تعالى في قصة موسى فاستغاثه الذي من شيعته على الذي من عدوه وكم وكما يستغيث الإنسان بأصحابه في الحرب وغيرها من الأشياء التي يقدر عليها المخلوق ونحن أنكرنا استغاثة العبادة التي يفعلونها عند قبور الأولياء أو في غيبتهم في الأشياء التي لا يقدر عليها إلا الله yace an sa annan sai mu ce subhana man taba'a ala qulubi adai sarki ya tabbata ga ubangijin da ya sanya murfi akan zukatan makiyansa makiya tauhidi wato yan bid'a da masu shirka fa innal istighathata bil makhluq ai ya kamata mutane su san cewa neman agajin wani abin halitta ka nemi agajinsa kamar mutum shehi ne wali ne annabi ne wani salihin bawa ne fi ma ya kadiro alaihi cikin abin da yana da iko ya iya yi la nukiruha mu ahlus sunna ba mu inkarin wannan zama ta dalla mu wani taimaka mun mu dauki kayan nan mu dora a cikin mota ko mu dora akan dabba ko kama mun nan ko da Allah mota ta batirin yayi week tura mun ta tashi wannan ai dan neman agaji ne a wurin wa a wurin halitta amma cikin abin da dan adam ke iya yi mu ahlus sunna ba ma inkarin neman agaji a wurin mutum cikin abin da ya iya yi wa yayi shi wannan bai cika da tauhidi ba kun gane maganar sa ko kama qala Allah ta'ala fi qissati Musa kamar da Allah faɗa cikin qissar annabi Musa alaihi salam a cikin suratul qasas fastaghathahu alladhi min shi'atihi ala alladhi min aduwwi sai wannan da yake cikin jama'arsa domin shi'a ana nufin jama'a lafazin shi'a abin da yake nufi kenan to sai dai galibin shi'a kamar da ibn al-qayyim ya faɗa da inda zo cikin alkur'ani ko hadisi akan kawo shi ne a matsayin zargi wuri ɗaya ne inda aka kawo lafazin shi'a yana nufin yabo shine inda Allah ya ce wa inna min shi'atihi la ibrahim kisra annabi nuhu cewa ai annabi ibrahim yana cikin tsatsan ko ƴaƴan ko jama'ar annabi ibrahim annabi ibrahim na cikin jama'ar annabi nuhu in banda nan duk inda lafazin shi'a ya zo a cikin alkur'ani ya zo ne da sunan mai zargi ba yabo ba ne ba kamar innal ladzina farraqu dinahum wa kanu shi'an kaga zan ina na shi'a lasta minhum fi shay aka ce manzo Allah baka yaba su a shi kaga mutum bai kamata ya danganta kansa zuwa ga lafazin da yake dama baya zuwa cikin alkur'ani ba sai da sunan mai zargi ibn al-qayyim ba da wato a cikin mutum ya danganta kansa ma ya ce shi dan shi'a ne ma kawai ko da ba aqidar kawai lafazin ma ya ce shi'a ma duk inda lafazin cikin qur'ani cikin zargi yazo in ba wajen annabi ibrahim ba almuhim fastaghasahu alladhi min shi'atihi ala alladhi min aduwwihi annabi musa ne yazo cikin gari ya samu mutum biyu suna rigima ɗaya daga cikin su baqibdi dan asalin garin garin misra ɗaya daga cikin su kuma yana cikin banu isra'ilawa to shi ko annabi musa na cikin banu isra'ilawa to shi wancan baqibdi zai zalunci wannan ba isra'ile to ba isra'ilan sai ga annabi musa fastagasahu allazi min shi'atihi sai wannan da ke cikin jama'arsa shi ba isra'ila kenan sai ne mu'agajin annabi Musa allazi min aduhi ya taimaka masa akan wannan da yake dan adawarsa wato bukibde abinda ko ya faru shine fa wakazahu Musa fa qada alai annabi Musa ya ya kutufe shi kawai sai ya fadi ya mutu domin lafazin alwakazu a cikin larabci shine darbul insani bi jum'il kuffi al-kaff mutum ya jimke hannunsa haka ya daki mutum to kaga ya naushe shi kenan ko dai ya kutufe shi ko ma me dai to shine dai alwakazu a cikin larabci fa wakazahu Musa fa qada alai nan take ya fadi ya mutu na faɗi wannan don saboda yawanci masu fassara suna fassarawa da Hausa fa wakazahu sai mare shi wanda lafazin mari ba haka ke dauka ba dauka alwakazu a larabci duk wanda ya duba kamus allatamu allatamu shine me shine mari latama yaltimu latman an gane ko a ba rankwashi bane ba rankwashi ai dan yatsa ne guda ɗaya inda da Hausa ne ai dan yatsan tsakiya ake rankwashi da shi a rankwashi mutum haka aka amma wannan jam'il kaffu kenan mutum ya jimke hannu duk kamus mutum ya duba ya idan kun je gida kowa duba kamus din shi gani na larabci in dai kamus ne original one ba na shirme ba ba munjid ba munjid shirme ne larabcinsa ba karɓaɓɓe ba ne ba ɗari bisa ɗari hasali ma kuma kirista ne mai shi an gane ko amma ku nemi ko astiha ko muktadu siha ko almu'jamul wasit waɗannan so ne kamus waɗanda suke karɓaɓɓu a larabci amma munjid ba karɓaɓɓe ba ne ba hasali ma akwai talla kiristanci a cikinsa a wurare da dama duk dai wannan nafilan magana ce fasta gasahu allazi min shi'atihi ala allazi min aduwihi to kaga anan gurin muhalli shahid istighasa wancan mutum ya nemi agajin wa annabi Musa wa kama yastighisu insanu bi ashabihi kamar yadda mutum ke neman agajin yan uwansa fil harbi wajen yaki aw ghairihi ko wani yaki fi asya'a yaqdiru alaiha al makhluq cikin abin da dan adam na da ikon ya iya yi wannan duk ba ma inkarin sa wa nahnu ankarna istighasatal ibada abinda muke musu in kuna so mu sani shine istigasa irin ta ibada allati yaf'alunaha inda quburil awliya irin wanda yan bid'a suke a kaburburan waliyai aw fi ghaibatihim ko kuma su rinka yi a inda ma ba waliyin baya nan mutum motar su za ta hadari ta fada rinka cewa ya sida abdul qadir zo da kanka ya dan ummul khair zo da kanka kaga anan gurin dan ummul khair ko sida abdul qadir yana can bagadada kai kuma kana nan kuma bagadada a kabari kai kuma kana kano za ka zariya tayar mota ta yi fanco za ka faɗi kana cewa ya si da abdulkadir to kaga wannan neman taimakon dan adam ne cikin abin da yake iya ko wanda baya iya wanda baya iya saboda mai na farko limautihi sannan in ma yana raye لبعده وغيبته لأنه بعيد عن المكان وغائب عن المكان ولذلك فلا يستطيع أن يستغيث أن يغيثك بزي ينو تيما كما كما أما عند أتي ينا نن تاردكي ko da yana nan ma gashi tare da kai kuna cikin mota ka ce ya sido wani ka taimaka mun kar mota ta fadi yana iya dan adam kan na iya rike mota ka ta fadi amma da Allah taimaka mun da ruwan nan mai komin insha kaga dan adam na iya yin wannan abin da dai malai yake so ce istigasa kashi nawa ce kashi biyu ce wa hunaka ja'iza wa hunaka gairu ja'iza al istighasa al ja'iza shine ka nemi a taimakon mutum cikin abin da zai iya yi al istighasa gairu al ja'iza ka nemi taimakon mutum cikin abin da ba zai iya yi ba to duk abin da dan adam ga al'ada baya iya yi sai dai a nemi Allah kenan idan ka nemi a wurin wani ya zama shirka shi yasa da aka fita filin yaki annabi ya nemi istigasa da ubangiji shi da sahabbai Allah ce iz tastaghithuna rabbakum dan nasara ake nema a wajen yaki nasara a wajen yaki kuma a hannun Allah take wa man nasru illa min indillahi al-aziz al-hakim sai Allah ce iz tastaghithuna rabbakum fastajaba lakum shi ko sai an samu anni mumiddukum bi alfin min al-malaikati murdifina ko murdifina kamar da yake wata kira'a بالأشياء التي لا يقدر عليها إلا الله wato cikin abin da dan adam baya iya sai Allah to wannan ita ce istigasa da muke wa yan bid'a inkari amma istigasa cikin abin da dan adam ke iya yayi baya wa mutum musu dan yayi idza sabata إذا ثبت هذا فالاستغاثة بالأنبياء يوم القيامة يريدون منهم أن يدعوا الله أن يحاسب الناس حتى يستريح أهل أهل الجنة من كرب الموقف وهذا جائز في الدنيا والآخرة أن تأتي عند رجل صالح حي يجالسك ويسمع كلامك وتقول له ادعو الله لي كما كان أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم يسألونه في حياته وأما بعد موته فحاشا وكلا أنهم سألوه ذلك عند قبره بل أنكر السلف الصالح على من قصد دعاء الله عند قبره فكيف دعاؤه نفسه نفسه
idza sabata zalik idan abin da muka ambata a baya ya riga ya tabbata cewa istigasa kashi biyu ce akwai ja'iza akwai gairu ja'iza fastigasatuhum bil anbiya yawmal qiyamah neman taimakon annabawa da mutane za su yi gaba daya a ranar tashin kiyama yuriduna minhum an yad'u Allah an yi Allah suna neman annabawa su roƙi Allah an yi hasiban nasa cewa Allah ya yi wa mutane hisabi hatta ya stariha ahlul jannati min karbil mawqif har yan aljanna su samu hutu daga tsayuwar da suke wurin a ta wurin tsayuwa da bakin cikin da suke suke cike da damuwar da suke ciki ta wurin tsayuwa wa hadha jaizun fi dunya wal akhirah ya wannan ya halatta a duniya da lahira kace da Allah mala ina neman taimakon ka ka roƙa min Allah ya yi min kaza ya halatta ko bai halatta ba ai ba su neman annaba mana cewa ku cire mu daga wannan halin da muke ciki ta suka ku roƙa mana Allah dai yadda hadisin ya nuna kenan mutane za su je wajen annabi Adam anta abun nas khalaqaka Allah bi yadayhi wa azdadaka malaikatahu wa 'allamaka asma'a kulli shay isfa lana ila rabbik kaza kaza kaza ila akhirih ya kasa su je wajen annabi Nuhu أنت أول رسول أرسله الله إلى أهل الأرض يكاسى أجوجا أن أنت خليل الله كذا وكذا كذا أجوجا أنه موسى har zuwa wajen manzo Allah ce ana laha ana laha ni ne nike da wannan matsayin nike da wannan matsayin sai annabi ya tashi je sujada ga ubangiji ya yabi Allah da kalmomin da shi ma kafin wannan ranar bai taɓa yaban Allah da irin wannan kalmomin ba sai a ranar Allah zai masa ilhama su sai a ce da shi ya Muhammad irfa ra'sak wasal tu'ta washfa tushaffa ce ya kai Muhammad daga kanka roki abin da zaka roka za a baka nemi ceto za a baka ceton kaga dukkan su yawa za su roka Allah ba su suke da abin a hannunsu ba kaga sakamakon shine halin na yastaghithuna bihim aw yastaghithuna bi du'aihim yastaghithuna bi du'aihim la bihim anfusihim la bi zawatihim kaga wannan bai cika da tauhidi ba ai amma ku yan bid'a kuwa kuna roƙon wali ne kai tsaye ya baku kaza ya muku kaza ya muku kaza wa hadha jaizun fi dunya wato cewa ka nemi taimakon dan adam cikin abin da zai iya yi jaizun fi dunya wal akhirah ya halatta a duniya da lahira wa zalika an tati inda rajulin salihin hayyin ka zo wajen wajen wani mutum salihin bawa rayayye ba mutacce ba yujalisuka gashi yana zaune da kai wa yasma'u kalamak yana sauraron maganarka wa taqulu lahu ka ce da shi ud'u Allah li wa da ka roƙa min Allah mana kama kana ashabu rasulillahi sallallahu alaihi wasallam yas'alunahu zalika fi hayati kamar yadda sabon annabi suke roƙonsa hakan a lokacin rayuwarsa kaga ya halatta wa amma ba'da mautihi amma bayan annabi ya bar duniya fa hasha sansan ba zai yiwu ba wa kalla ba a yadda ba bai taɓa faruwa ba annahum sa'aluhu zalika inda kabarhi sun je wajen kabarin sa sun roke shi tunda sun san a lokacin ya riga ya bar duniya cewa kai mana addu'a yanzu la ya ta'atta minhu du'a li'annahu intahat bin nisbati lahu ahkamud dunya wa bada'at ahkamul barzak ina fata an fahimta hukunce hukuncen duniya sun yankewa dan adam daga lokacin da ya bi daga lokacin da ya mutu inda ana zuwa yi addu'a yanzu ba za a je ba ce addu'a yanzu ya riga ya mutu inda yana raba fada yanzu ba zai iya raba ba inda yana kyauta yanzu ba zai iya yin kyauta ba inda yana yiwa mutane sulhu yanzu ba ya riga ya bar duniya sai dai ya amfani da abin da ya bari a baya a rubuce ko a karance ko na makamancin haka amma yanzu shi dai ya riga da haka yana da rai sahabbai sukan je wajen su ce yi mana addu'a tunda addu'a su tafi ta kowa tabbas din karbuwa to sai amma bayan ya bar duniya ba a taba samu sun je wajen kabarin sa ba dan yi musu addu'a wannan sai nuna ka je wajen mai kabari ka ce maka addu'a ya halatta bai halatta don da ya halatta da sai sahabbai su je wajen kabarin annabi bayan rayuwarsa wanda kuma a tarihi ba su taba yi ba bal an karar salafus salih magabata na gari ma sun yi inkari alaman kasa da du'a Allah game da dukkan wanda ya je ya addu'a ya roki Allah inda kabarhi a wurin kabarin annabi wato ka ce bari in je wurin kabarin in roki Allah ba ma ka roki annabin ba shi kansu zuwa wajen kabarin ka roki Allah to me zai sa kai haka kila abin da zai sa kai haka daukan wurin yana da daraja sama da ta sauran wurare da haka bari in roki Allah a wajen to magabata suna yin inkari ga duk wanda zai je wajen kabarin annabi ya addu'a don sun san annabin ya hana a yi haka ya ce la taj'alu qabri idan kar ku mayar da kabari na ya zanto wurin cin ciro dodo za a rika taruwa ya hana fa kaifa bi du'aihi nafsuhu to ta yaya kuma za a ce a roki annabin kansa ka je ka roki Allah a wajen kabarin sa ma an ce haramun ne to ina kuma ka je ka roki shi annabin kansa to amma kaga da dama daga cikin bid'a saboda guluwi da ketare iyaka mutum na zuwa ya roki annabi to wanda suke zuwa masu roki wali a kabarin sa balantana sun je kabarin annabi kuma wannan ya yaku sosai a kasar Hausa zuwa kabarin annabi a roke shi wanda hakikanin gaskiya kabarin annabi ladabin ziyarar su shine wato ka je ka tsaya da kabarin a gabanka tsayawa wato ta girmamawa ba da wata hargowa ko daga murya ba ka ce assalamu alayka ya rasulullah shikenan ka gama ziyara ko assalamu alayka ya rasulullah ashhadu bi annaka qad ballagta ar-risala wa addayta al-amana wa nasahta al-umma wa jahadta fi allahi haqqa jihadihi hatta ataka al-yaqin فجزاك الله عنا خير ما جزى نبيا عن امته kaga man ziyara kenan sai kai gaba dama da shi kabarin sayyidina Abubakar ka tsaya ka ce assalamu alayka ya Abubakar shikenan sai kai gaba kabarin Umar assalamu alayka ya Umar ibn al-Khattab shikenan ka gama ziyara sai kai tafiyar ka tsayawa wurin ka daga hannu kai addu'a bid'a ne amma kaga waɗansu ai hacca suke to ina za ka kalla kai addu'a shin ka kalli kabarin annabi ne kai addu'a ko al-qibla wanne fi falala wanda kaga wannan ai sai an yadda ma ai addu'ar sannan za a zo ana cewa ina za ka kalla to addu'ar ma ba yadda kai ba yin addu'a a wurin ma bid'a ne ba ta cikin addini to shi yasa ziyartar makabarta kullum sai mutum yayi nazari akwai ziyarta ta sunna akwai ziyarta ta bid'a akwai ziyarta kuma ta shirka ziyarta ta sunna shine ka je makabarta ka yi addu'a ka yi sallama ga mutanen wajen lokacin da zaka shiga ka kalli makabarta din ka kalli makwantai da kaburbura dan wannan ya tuna maka kai ma zaka yi mai zaka mutu tunda manzo Allah ce zurul qubur fa innaha tuzakkirukumul akhirah ku ziyarci makabarta dan wannan din ya tuna muku lahira shikenan sai ka fita ka tafi don mutane wajen kaya musu addu'a Allah ji kansu da gafara Allah ya rahamshe su don lokacin da kace assalamu alaikum ahlal diyar min almu'minina wal muslimina wa inna insha Allah bikum lahiqun nas'alu Allah lana wa lakum al'afiya kaya musu addu'a gaba daya to amma zuwa na bid'a shine mutum ya je makabartan ya roki Allah wata bukata ba masu kabarin bai roka Allah ya ya roƙa amma yana itikadin dan kusa da kabarin wani ne ana sa ran addu'a za ta yi za ta karɓu to wannan bid'a ce zuwa na shirka ko mutum ya je makabarta din ya roƙi mai kabarin shi ya shehu wani ka biya mun bukata kaza ko ya annabi ka biya mun bukata kaza mutum ya tura kwan annabi wannan shirka ne tunda Allah ce wala tad'u min dunillahi ma la yanfa'uka wala yadurruk fa in fa'alta fa innaka idan minaz zalimin Allah ake roka wa idza salaka ibadi anni fa inni qaribun ujibu da'watad da'i zada ud'uni astajib lakum tauhidi Allah kawai ake roka idza sa'alta fas'alillah wa idza sta'anta fas'al billah da ka roki annabi kai shirka da ka roki malaika jibril kai shirka to ballantana wali wa rabbuka amma fa ko mai in faraji har cewa yi ma dugon maka dakace ni za ni kewa ta ishe ni ɗai ba gon kakan husaini in yabo a cikin sukuni a gaba nasa ba da shamuki ba in gabata da gaisuwa ta gon mafificin halitta in faɗa masa yar bukata ke gare ni da ta tsananta dan bai taba kyala mai kira ba wannan menene tauhidi ko shirka shirka ce ma'ana ya je ya roƙi annabi in gabata da gaisuwa ta goma mafificin halitta duk wannan yayi daidai mafificin halitta ne manzo Allah ba ma musu in faɗa masa yar bukata to waye kuma ake faɗa wa bukata ke gare da ta tsananta ko bukatan ma ta zama mai tsanani amman yujibul muttarra za da'ahu wa yakshifu su'a wa yaj'alukum khulafa al-ard a ilahum ma Allah to qur'ani na da dadi sosai da sosai dan da nan da an kawo sai ka kawo aya kit sai ka rushe abin shikenan sai a wuce kuma a ci gaba ko ba haka fa kaifa bi du'aihi nafsu sai ce bi ولهم شبهة أخرى وهي قصة إبراهيم عليه السلام لما ألقي في النار اعترض له جبريل في الهواء فقال ألك حاجة فقال إبراهيم عليه السلام أما إليك فلا فقالوا ولو كانت الاستغاثة شركا لما يعرض لم يعرضها على إبراهيم فالجواب أن هذا من جنس من جنس الشبهة الأولى فإن جبريل عرض عليه أن ينفعه بأمر يقدر عليه فإنه كما قال الله تعالى فيه شديد القوى فلو أذن الله له أن يأخذ نار إبراهيم وما حولها من الأرض والجبال ويلقيها في المشرق أو المغرب لفعل ولو أمره أن يبع إبراهيم عليه السلام في مكان بعيد عنهم لفعل ولو أمره أن يرفعه إلى السماء لفعل وهذا كرجل غني له مال كثير يرى رجلا محتاجا فيعرض عليه أن يقرضه أو أن يهب له شيئا يقضي به, يقضي به حاجته فيأبى ذلك الرجل المحتاج أن يأخذ ويصبر على أن, يأتي أن يأتيه الله برزق لا منة فيه لأحد فأين هذا من استغاثة الإبادة والشرك لو كانوا يفقهون
ما ليتي ولهم شبهة أخرى سنة دوت شبهركم دي وهي قصة إبراهيم عليه السلام لما ألقي في النار قصة النبي إبراهيم لو كنت عندك جيفا شكي موتا اعترض له جبريل في الهوى sai mala'ika jibril ya bayyana a gare shi fil hawa a cikin iska faqala yace da annabi ibrahim alaka haja shin kana da bukata kana son taimako faqala ibrahim amma ilaika fala yace a wurinka dai kan bani da bukata sai dai a wajen Allah to wannan ita ma hujja ce ta ka iya neman taimako a wajen wani wanda ba Allah ba qalu yaya abin yake sai suka ce falau kanat al istighasatu bi jibril shirkan da a ce a nemi agajin mala'ika jibril shirka ne lam ya'ridha ala ibrahim ai da shi mala'ika jibril din bai nemi tallata haka ba ga annabi ibrahim dan dan me zai tallata masa yayi shirka wannan yana abin ba shirka bane tunda yace yaya kana son in taimaka maka ai ba zai tallata annabi shirka ba ya nuna abin ya halatta kenan ita ce shubhar malai ce fal jawab ansa anan an hadha min jinsi ash-shubhati al-ula yo ai wannan yana cikin shubha irin ta farko da muka bada ansa akai fa inna jibrila arada alaihi an yanfa'ahu bi amrin yaqdiru alaihi malaika jibril ya tallatawa annabi ibrahim cewa zai yi masa wani amfani cikin abin da shi mala'ika jibril din ke da iko a kai ba wai cikin abin da ba wanda yake da iko a kai bane ba sai Allah cikin abin da shi mala'ika jibril yana da mai zai iya yi fa innahu kama qala Allah ta'ala fihi domin shi mala'ika jibril kamar yadda Allah ya faɗa ne game da shi Allah assalamu alaikum bai kamata ba kamar yadda Allah ya faɗa game da shi ce shadidul quwa wato annabi Ibrahim mai wato shi mala'ika jibril yana da tsananin karfi allamahu shadidul quwa ذو مرة فاستوى لفظ المرة شي ما نفهم قوة شي suka ce dai ذي مرة ذو مرة فاستوى dai dai da ذي قوة عند ذي العرش مكيد kaga مرة قوة waɗanda suka ce almirra na nufin girman halitta ala kulli hal malaika jibril leda na da karfi irin karfin da zai iya ɗauko dutse ya wurga akan wutar ta mutu ko ya ɗebo ruwa ya watsa ta mutu kaga in ma taimakon ne a nan ya nemi taimako a wurinsa cikin abin da zai iya yi don haka bai zama shirka ba ke falau azina Allahu lahu an ya kwa zanara Ibrahim da Allah zai izini ga annabi Ibrahim ya ɗauki wannan wutar da za a jefa annabi Ibrahim a ciki wa ma haulaha da duk abin da ke gefen tamamin al'arzi na ƙasa wal jibal da duwatsu wa yulqiyaha fil mashriqi aw al maghrib ya jefa ta a gabacin duniya ko yammacin duniya lafa yo ai da malaika jibril ya samu ikon yin haka walau amarahu an yada'a ibrahim fi makanin ba'idan anhum lafa da Allah zai umarci malaika jibril cewa dauke annabi ibrahim ka kai shi can wani wuri nesa da inda kafirin nan suke da ya iya yin haka walau amarahu an yarfahu ila sama'i lafa da zai umarci shi cewa dauke shi ka tafi sama da shi irin yadda aka dauke annabi isa aka tafi sama da shi malaika jibril zai iya yi wa hadha ka rajulun ganiyyan lahu malun kaseer wannan fa yadda misali kamar mutum ne mawadaci yana da dukiya mai yawa yara rajulan muhtajan sai ga wani mutum mabukaci fa ya aridu alaiha an yakurdahu sai ya dan bijiran masa cewa shin ba zan baka bashi ba naga kana cikin wahala ni ba ko kudi a wurina ya baka son bashi ina fata an fahimta aw an yahaba shay'an ko kuma da Allah ko in dan baka dan wani abu kyauta za ka karba na kana dan cikin damuwa haka ya kazi bihi hajatahu ya tallata masa ya bashi bashi ko kyauta don ya biya bukatarsa da shi fa ya aba zalika rajul muhtaj sai wancan mabukaci ya ce a bari kayanka fa ya aba zalika muhtaj an ya akhus sai ya ki karba wa yasbir ya tsaya ya hakuri ba tare da ya karba ba ila an ya atiyahu Allah bi rizqin la min natfihi li ahad yana jiran har Allah ya kawo masa wani arzikin da wani ba zai zo ya goranta masa bai ci ni na baka kaza to daidai ke da abin da annabi ibrahim ya gudana tsakanin shi da wa mala'ika jibril in tallata maka in yi maka kaza ce a wala a wurinka dai ba ni da bukata amma idan Allah ya so in kubuta zan kubuta kaga anan gurin yana son abin da ya kai tsaye daga Allah zuwa gare shi ba tare da mala'ika jibril ya shiga tsakiya ko yayi wani abu ba fa aina hadha min istighasatil ibada wa shirki law kanu yafqahun ya za a kamanta wannan da istigasa irin ta shirka da ibada inda suna da fahimta sa ma kawo wannan su kwatanta da waccan ba za su kawo ba to sai ce me
ولنختم
walnakh walnakhtimil kalama
ولنختم الكلام إن شاء الله تعالى بمسألة عظيمة مهمة جدا تفهم مما تقدم ولكن نفرد لها الكلام لعظم, لعظم, لعظم شأنها ولكثرة الغلط فيها فنقول لا خلاف أن التوحيد لا بد أن يكون بالقلب واللسان والعمل فإن اختل شيء من هذا لم يكن الرجل مسلما فإن عرف التوحيد ولم يعمل به فهو كافر معاند كفرعون وإبليس وأمثالهما وهذا يغلط فيه كثير من الناس يقولون هذا حق ونحن نفهم هذا ونشهد أنه الحق ولكن لا نقدر أن نفعله ولا يجوز عند أهل بلدنا إلا من وافقهم وغير ذلك وغير ذلك من الأعذار ولم يدر المسكين أن غالب أئمة الكفر يعرفون الحق ولم يتركوه إلا لشيء من الأعذار كما قال تعالى اشتروا بآيات الله ثمنا قليلا وغير ذلك من الآيات كقوله يعرفونه كما يعرفون أبناءهم فإن عمل بالتوحيد عملا ظاهرا وهو لا يفهمه ولا يعتقده بقلبه فهو منافق وهو شر من الكافر الخالص إن المنافقين في الدرك الأسفل من النار وهذه المسألة كبيرة طويلة تتبين لك إذا تأملتها في ألسنة الناس ترى من يعرف الحق ويترك العمل به لخوف نفس دنيا أو جاه أو مدارات وترى من يعمل به ظاهرا لا باطلا فإذا سألته أما يعتقد بقلبه فإن فإذا هو فإذا هو لا يعرفه ولكن عليك بفهم آيتين من كتاب الله أولهما ما تقدم من قوله لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم فإذا تحققت أن بعض الصحابة الذين غزوا, غزوا الروم مع الرسول صلى الله عليه وسلم كفروا بسبب كلمة قالوها على وجه اللعب والمزح تبين لك أن الذي يتكلم بالكفر أو يعمل به خوفا من نقص مال أو جاه أو مدارات لأحد أعظم ممن يتكلم بكلمة يمزح بها ممتاز yace wal naktim al kalam insha Allah bi mas'alatin azimatin azimatin muhimmatin jiddan mu cika zancen mu a cikin wannan littafi mu karkare da wata mas'ala babba kuma muhimmiya matuƙa tufhamu mimma taqaddam mutum zai iya fahimtar wannan mas'ala idan ya lura da abin da ya gabata a cikin littafin gaba daya walakin nufridu laha al-kalam li izami sha'aniha sai dai za mu kadaita mata magana dan saboda girman sha'aninta wa li kasratil ghalat fiha kuma saboda yawan kuskure a cikin ita mas'alar fa naqulu sai mu ce la khilafa anna at-tauhid la budda an yakuna bil qalbi wal lisan wal amal ko sabani babu wajen malamai cewa tauhidi dole a yi shi da harshe da kuma zuciya da kuma aiki na gabbai wato tauhidi ya samu gurbi a zuciya baki ya furta shi a aikace ko mutum ya aikata fa in ikhtalla shay'un min hadha lam yakun ar-rajulu musliman idan aka samu ɗaya daga cikin wannan ya samu tangarda shine ikhtalla ɗaya daga cikin waɗannan ababe ya samu tangarda lam yakun ar-rajulu musliman to mutum bai zama musulmi ba kamar ya yarda da tauhidi a zuci amma bai faɗi kalmar shahada a baki ba bai kuma aikata da gabbai ba bai zama musulmi ba ko ya yarda da ita a zuciya faɗa da baka amma baya aiki da ita da gabbai nan ma bai zama musulmi ba ko kuma yana ta yin aiki irin da musulunci a zahiri ya ga musulmi suna sallah yayi amma an ce kalmar shahada ce ba zan yi ba kaga shi ma duk bai zama musulmi ba fa in arafa at-tauhid wa lam ya'mal bihi fa huwa kafir idan mutum ya san tauhidi bai aiki da shi ba ya zama kafiri mu'anid wato mai mai taurin kai kina ka fir'auna kaman fir'auna wa iblis da iblisu amsalihima duka wannan sun yi ne kufuri na inadi inadi shine ka san abu amma ka ki yadda akwai shi ina fata an fahimta kamar in nuna maka in ce wannan menene da ke cikin nan gurin sai ka ce ai coca cola ce kaga wannan ai inadi ne ce haba ban Allah baka ganin ruwa ne gare gashi ka ce sam coca cola ce kaga ya zama inadi ko in ce wannan menene a hannuna a madadin ka ce glass ne sai ka ce ai ko kofin roba ne kaga wannan shine me inadi dan abin da fir'auna yake dan da shi da iblis kowa ya san gaskiya amma yakan gare mata wajahadu biha wastaiqanatha anfusuhum zulman wa uluwa fanzur kayfa kana ikatul mufsidin kaga da yawa yanzu daga cikin yan bid'a ai akwai malaman su haka suke sun san gaskiya ce da'awar sunna amma sun ki su bi saboda suna ganin in sun bi yanzu sun zo a makare an tafi an bar su a baya don me za su zo kuma su shiga sahun baya ba sa sahun gaba gara su tsaya a can suna sahun gaba da su zo nan suna sahun baya ka zama a ƙarya a sahun gaba suna ganin ya fi riba sama ka da shiga gaskiya amma a sahun baya kaga wannan ko ai ba karamin matsala ba ce ba وهذا يغلط فيه كثير من الناس يغلط دين فانا فدا ne idan zaka fada wannan fi'ilin na manta yadda ake furta shi ko galita ya galata ne ko menene na dai manta amma ta kalidi ne yanzu kai nabi وهذا يغلط فيه كثير من الناس يقولون واتو الغلط كسكري كن da yawa daga cikin mutane sukan yi kuskure a cikin wannan mas'alar yaquluna sukan ce hadha haqqun wa nahnu nafhamu hadha wannan abin gaskiya ne kuma mun fahimta gaskiya ne abin da kuke kai wa nashhadu annahu alhaq kuma mun shaida cewa gaskiya ne walakinna la naqdiru an naf'alahu sai dai fa mu ba za mu iya yi ba wala yajuzu inda ahli baladina illa man wafaqahum a garin mu idan mutum ce zai bi irin wannan aqida ta ku fato ba zai yiwu ba dole sai dai ya dace da mutanen wa ga da zalika min al'azar da abinda ba wannan ba cikin uzurori daban-daban da mutane ke bayarwa wannan wa da muka taɓa yin karatu da shi haka mun killace gefe guda ce wallahi na ji abin da kai ai abu kaza ka kyauta Allah saka maka da alkhairi ce to kai me yasa ba za ka fito kai ba ce gaskiya ba zan iya ba eh ba zan iya ba saboda unguwar mu duk yan bid'a ne iyaye da kannan iyaye da kayayyan su da waye duk mutum ba zai iya fitowa kaga wannan uzuri ne a wajen Allah a to ni kana nufin ni ba ni da iyaye ba ni da kannan iyaye ba ni da yayyen iyaye kuma kana nufin ba su san abin da nake yi ya saba musu ba kuma kana nufin sun kyale ni kyauta suke mun daga fulawa suke su tare ni da ita ba uzuri bane baka ce ka fahimci gaskiya amma babanka ya hana ka bi ko yan garinku ko yan unguwarku ko yan garinku duk yan bid'a ne saboda haka sai dai ka bi su akan bid'a su in ba haka ba za ka zauna lafiya ba a'a ya ibadiyal ladina amanu inna ardi wasi'a wace sai ka zauna a unguwar ai babban bala'i ne ma ce kana unguwar yan bid'a amfanin ka fa unguwar yan bid'a in kana kiran ɗaiɗai kana musu ɗauki ɗaiɗai kana mayar da su sunna to wannan shine amfanin ka amma wallahi mutukar ba haka kake ba ba maka da amfani zama a wajen gara ka tashi koma unguwar ahlus sunna ina fata mun fahimta kamar garin kafirai ne ba da amfanin zama sai in kana musu dauke ɗaya ne kana jawo su cikin musulunci amma kawai kana zaune tare da su Allah ya ce wala tarkanu ila allazina zalamu fatamassakum an-nar in ka ra'u da kafirai waɗanda suka zalunci kansu wuta ta shafe ka so ake ka je ka tarawa taron mutanen kirki yawa kuma kamar yadda nake faɗa wa ɗansu uwa ne sai ga mutum ya fahimci suna an daɗe ana tare amma baya shigowa cikin ahalus suna musamman a Kano akwai wannan matsala sai mutum ya mutu sai yan bid'a su zo su zagaye shi su za su yi masa wanka su za su yi masa likafani su za su kai shi makabarta ya kasa samun sahu ɗaya na ahalus suna wajen yi masa sallah ai wannan ba karamin hasara ba cikin rayuwa manzo Allah ya ce idan aka samu mutum 40 tsantsar mutum 40 bayan ka mutu su tsaya su yi maka sallah mutum 40 din da ba sa shirka ba sa bid'a zaratan ahlus suna mutum arba'in su yi maka sallah su roƙi Allah ceton ka za a ba su ceton su ce ya Allah an kizhu minan nar wa adkhilhu aljanna maza Allah ce za a bayar to sai ka je aka tara yan bid'a yan bid'a kan sahun su daga nan gurin ko ya kai wani gari ne nan a kusa ko ya kai liman katagun daga nan ko ya wallahi ko in dai sahun yan bid'a ne wallahi ba zai maka amfani ba Allah ko wallahi tallahi ba zai maka amfani ba sai dai ka samu waɗanda suke ahlus sunna to wannan shine amfanin mutum yana tare da yan uwansa ahlus sunna masu kwatanta gaskiya masu neman gaskiya masu neman ina hadisi mai aiki da shi mai manzon Allah ce mai sahabbai suka rayu a kai yana kokarin haka amma mutum mai gargajiya wala medar miskin yace miskini bai sani ba ana galiba immatul kufri galiban shugabannin kafirai ya rufe da haka sun san kafirai fa walam yatrukuhu illa li shay'in min al'azab su ma akwai uzurin da suka bayar yasa suka ji karban gaskiya ba wai sun jahilce ta bane ba su ma suna da uzuri me bambancin ka da su kenan yanzu kai ka san gaskiya ka bada uzuri baka karba ba su ma shugabannin kafare sun san gaskiya suka bada uzuri me bambanci sai su san sunan kafirci kai kuma dan ka san ta baka aiki da ita kuma baka sunan imani dan kawai kana da uzuri su ma suna da uzurin su kama qala ta'ala ishtaraw bi ayati llahi thamanan qalila sun masanya ayoyin Allah da dan farashi kankani ma'ana sun boye gaskiya dan wani haja da za su samu da duniya amfanin duniya wa gari zalika min al-ayat da wannan wannan cikin ayoyi ka kaulihi ya arifunahu kama ya arifuna abna'ahum ai waɗanda aka ba su littafi sun san gaskiya irin yadda suka san ƴaƴansu na cikin su fa in amila bit tauhidi amalan zahiran inda mutum zai aiki da tauhidi a aikace a zahiri wa huwa la yafhamuhu amma bai san shi ba aw la ya'taqiduhu ko baya kudurinsa a zuci bi kalbihi da zuciyarsa fa huwa munafiq to ya zama munafiki kenan munafiki shine mai aikin zahiri wanda baya da kudurinsa a mai a zuci to kai ma sai kake ta aiki na zahiri a fili kila dan kaga mutane suna yi kasaje da su amma an tambaye ka wannan abin da kai meye bayanin sa ba za ka iya yin bayani ba shin kana kudurin sa ma a zuci a baka da kudurin sa a zuci bal anta ta'amaluhu ta'amaluhu faqad amalan suriyan a surance a ganin ido ake ganin abun to wannan ya zama munafiki wa huwa sharrun min al-kafir al-khalis sharrin sa ma yafi na kafiri tsantsa liqaulihi ta'ala innal munafiqina fi darkil asfali minan nar wato munafikai suna zubin ƙasa a cikin wuta jahannama Allah tsare wa hadhihi almas'alatu kabiratun tawilatun wannan mas'ala ce fa mai girma kuma tana da tsawo ta tabayyanu laka idza ta'ammaltaha fi alsinatin nas za ta rika bayyana a gare ka duk lokacin da ka kula da ita a cikin maganganun mutane tara man ya'rifu alhaqa zaka ga mutumin da ya san gaskiya wa yatruku al'amala bihi amma sai kin aiki da gaskiya da gangan saboda me li khawfi naqsi duniya dan jin tsoron wata duniyarsa za ta saraya wallah akwai wanda ya faɗa ma haka malami ne mahaddacin qur'ani ya saka ya ce wallah duk abin da kake faɗa din nan ina sha'awa idan kana faɗa yace amma mu mun riga mun saba akwai abin da muke samu ba za mu iya bari ba wallahi baki da baki wani dan uwa haka ya faɗa mun riga mun saba akwai abin da muke samu baki da baki ba za mu iya bari ba saboda wannan abin ba ka gani gidana ba a yin sati sai an kawo rago an yanka sai an kawo sa wani lokacin an yanka sai an yi menene yace to idan fa mutum yazo zai shiga irin kudin nan fa ce duk waɗannan ababen ba zai samu ba ce kai dai kawai da Allah mana gafara Allah mana gafara wai a kyale zancen Allah ya musu gafara ta yasa Allah maka gafara a cikin rububi haka in ba ka tafi cikin rububi za ka je a rarrabe sai na ce masa wamtazul yawma alqur'ani malam a rarrabe wa yawma nahshuruhum jami'an za a tara mutane ne fa gaba daya summa naqulu lil ladzina ashraku makanakum sannan sai a kalli musulka a ce to ku ku tsaya anan antum wa sharakaukum ku da wanda ku gabautawa Allah ce fa zayyalna bainahum sai muka rarrabe su da saura sai in ma ka tafi cikin rububi Allah zai kiyaye za a je san a rarrabe to kare na amfani ka tafi cikin rububi ai kan ganin gurin ka shiga cikin sahun mutanen kirki a tafi da kai to yadda matsala take kenan kaga mutum ya ki barin yin aiki ya ki aiki da gaskiya dan tsoron wata tawaya ta duniya au jahin ko wani matsayi da martaba da ake baiwa mutum yana ganin ana ta bin shi idan ya shirya takalmi a dauke ana gyara masa a baya nan a sasan da ana ai wata hidima nan wurin akwai manyan shehunan da ba su san cefa ne ba akwai muridin da ya dauki nauyin cefa ne akwai muridin da ya dauki nauyin dukkan shinkafar da za a ci a gidan shehi akwai muridin da ya dauki nauyin ragon suna duk inda aka hushi za a faɗawa akwai muridin da ya ɗauki nauyin raguna na sallah da sa na sallah da za a yanka a gidan shehi duk shekara shehi bai san yadda ake bai san farashin sa ba bai san na rago ba akwai muridin da ya ɗauki nauyin motar da shehi zai shiga akwai wani shehi ana naɗa shi a Kano wani babban attajiri ya aika da mota sabuwa da direba ta tare mota da direba a haɗe sannan kuma aka yi bayanin inda za a rika zuwa ana shan mai kuma direban kuma zai rika zuwa yana karban albashinsa a wani waje wanda shi shehin kawai sai dai a tuka shi to sai yake ganin ire-iren waɗannan suna ganin in sun bar wannan sun shigo sunna to fa babu wannan a ciki babu wannan a ciki saboda haka sai ba za su yi iya barin wannan ba suna ganin akwai kasada a cikin wannan duk ina faɗa muku wannan abu bai gaskiya ne akwai wanda ya ce min wannan abun da akwai kasada a ciki da yawa akwai sai da rai ina ganin sai da rai ne kawai da shiga a haka ga yadda za ka yi ka samu abin duniya shi kenan ka tsaka abin nan shi ba zai wannan gaskiya wannan gangancin ba zai iya su ba aw mudaratin li ahad ko kuma yi wa waɗansu kara akwai wanda ya san gaskiya amma ba zai taɓa binta ba saboda yana yi wa wasu kara baya son ya ɓata wasu wani rai in ya bi gaskiya to da haka bari ya ƙi aiki da gaskiya idan idan ya aiki da ita zai ɓata wa wani rai wanan nan kuma mai wadata ne ko mai kuɗi ne ko mai mulki ne ko mai menene yana ganin ba zai iya bin su ba zai iya musu fito na fito da su ba kuma wato wani ikon Allah idan dai har ka tsaya akan gaskiya tsakaninka da Allah wato Allah yana baka wani kwarjini na musamman kwarjini na musamman wato mun ga wannan rayuwar marigayi Sheikh Abubakar Muhammadu Gumi Allah ji kansa da gafara duk yan bid'ar da ke Kano duk wanda ya shiga fadan sarki mai martaba sarkin Kano faduwa yake yi gaisuwa faduwa kusan sujada kusan mutum ya kai goshinsa kasa amma Allah wata rana ana zuwa wata munasaba ga mala Abubakar gumi ya zo ga kuma sarkin Kano wallahi sarki ya tashi daga kan kujerar sai taho inda mala yake ya san malam ba zai faɗi ba ba zai duka ba ya san ba zai yi ba kurjinin suna ɗin kenan malam wata tana da daɗi sosai da sosai wallahi sai ka ga akwai yanci a cikin sunna bid'a ko sai ka kana cikin wani kurkuku ga kanan wani miskini a makala a can ba wani abin da sauransu amma sunna sai ka rika jin wata izza walillahi al-izzatu wa lirasulihi wa lil mu'minin to wannan da abin shi kenan sai ga Allah ya baka wata izza baka jin wannan wallahi tallahi duk inda kuka taho da ɗan sunna da ɗan bid'a to mai mulki idan sai yana kanka kai ɗan sunna din amma Allah mun taba zuwa wani taro a zamfara da aka yi da waɗansu sarakuna to mun haɗu da waɗansu malaman bid'a sai aka haɗa mu da sarakunan a wani waje za mu yi sallah mu yi menene to a ciki akwai sarkin gari kaza da sarkin gari kaza da sarkin gari kaza dajin su hudu ne ko su biyar da sauransu dukkanin su kowanne akwai sanayya da sauransu to lokacin da muka taho ɗaya daga cikin yana hangina sai ya baro inda yake taho ya tare a hanya muna gaisawa ga wani malamin bid'a ya faɗi na gaida shi wallahi ko kallon su ba sai can bayan mun gama gaisa suna ce ai ga akar makalla na gani shi sai waya kallon sai ah akar makalla barka ba zai ma bashi hannu ba ya haka irin haka din ka san akar makalla barka da ana ana lafiya sai akar makalla irin haka da hannu din sauransu fa idza sa'altahu amma ya'taqidu bi qalbihi in kana wa tara man ya'malu bihi zahiran za ga wani na aiki da musulunci a zahiri la batinan amma a batinansa ba musulunci yana bin mutane ne kawai ana yi fa za sa'altahu amma ya taqidu bi kalbihi in ka tambaye shi me ya kudurce a zuciyarsa fa idza huwa la ya'rifuhu sai ga mutum bai san komai ba walakin alayka bi fahmi ayatayn min kitabillah ya kamata ka fahimci ayoyi biyu cikin littafin Allah kai musulmi dan ka gane ulahuma ta ɗaya daga cikin su qauluhu ta'ala la ta'taziru kad kafartum ba'da imanikum wannan ayar amin karanta ta baya fai za ta haƙaƙta idan ka samu tabbaci cewa anna ba'd as-sahabati allazina ghazawur ruma ma'a rasulillah wani sashi na sahabbai da suka yaƙi rumawa tare da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kafaru amma sun kafirta anan shine malamai suke cewa bai kamata ya ce musu wani sashi na sahabbai ba tunda ba wani sahabin da ya shiga cikin wancan abin da suka yi munafikai da suka yi maganar an gane ko amma tun da suna cikin sahabbai a saje shi yasa sai ce cikin sahabbai sun kafarta bi sababi kalimatin qaluha a sakamakon kalma ɗaya da suka faɗe ta ala wajhil mazhi wal la'ib a sakamakon sun yi hakan da izgili ko da wasa idan ka gane hakan ta bayyana laka annal ladhi yatakallamu bil kufri ashe duk wanda yake furta kafirci da baka aw ya'malu bihi khawfan min naqsi malin ko yake aikata kafirci a zahiri don jin tsoron kan dukiyarsa ta tawaya au jahin ko wani matsayi nashi ya rasa shi au mudaratin li ahadin ko yake karantawa wani yawa wani kara a azamu mimman ya takallama bi kalimatin yamzahu biha to illa safa girman kafircin safa ya fi na wanda yake faɗin abin yana nufin da wasa yake yi to wanda yake da wasa ma an ce ya kafirta ina ga kai wanda ka san kafirci ne kana yi da ganga kaga min babu aula والآية الثانية والآية الثانية قوله تعالى ba an ce ya kafirta ina ga kai wanda ka san kafirci ne kana yi da ganga kaga min babu aula wal ayatu thaniya wal ayatu thaniya qawluhu ta'ala man kafara billahi min ba'di imanihi illa man ukriha wa qalbuhu mutma'innun bil iman ولكن من شرح بالكفر صدرا فعليهم غضب من الله ولهم عذاب عظيم ذلك بأنه مستحب الحياة الدنيا على الآخرة فلم يعذ فلم يعذر الله من هؤلاء إلا فلم يا أذر يا أذر
أذر يأذرني كو أأذر يؤذر
فلم يعذر الله من هؤلاء إلا من أكره من كون قلبه مطمئنا بالإيمان وأما غير هذا فقد كفر بعد إيمانه سواء فعله خوفا سواء فعله خوفا أو مداراة أو مشحة بوطنه أو أهله أو عشيرته أو ماله أو فعل على وجه المزه أو لغير ذلك من الأغراض إلا المكره إلا المكره إلا المكره ممتاز والآية الثانية آية بكما إتتي فدن الله تعالى من كفر بالله من بعد إيمانه إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان Allah ce duk wanda ya kafirce da Allah bayan koda ya yi imani kaga mahallu sai harke min ba'adi imani bayan ya yi imani ashe mutum na iya yin imani kuma ya fita daga cikin imani sakamakon wata magana ko wani aiki illa man ukriha sai fa wanda tilasta shi aka yi ya bar imani ko ya faɗi kalma ta ridda bayan a zuci baya nufin haka wa qalbuhu mutma'innun bil iman an tilasta shi ya faɗi kalma ta kafirci amma zuciyarsa tana natsi da imani walakin man sharaha bil kufri sadran amma wanda kirjinsa ya haskaka game da kafirci fa alaihim ghadabun min Allah to wannan fushin Allah ya hau kansu ولهم عذاب عظيم كما سنة عذاب من جرمة ذلك بأنه مستحب الحياة الدنيا على الآخرة hakan ko ya faru ne dan sun fifita rayuwar duniya akan lahira ko sun zaɓi istahabbu bi ma'ana ikhtaru sun zaɓi alhayatar duniya alal akhira gara duniya sama da lahira gara duniya da hidima da ake musu da muridanci wannan ya fi sama da a ce su rasa wannan su je su samu lahira su ba sa son wannan falam yu'zir Allahu min haula duk wanda ya kafarta bayan ya imani ba wanda Allah bai wa uzri illa man ukriha sai fa wanda tilasta shi akai ma kauni qalbihi mutma'innan bil iman tare da kasantuwar zuciyarsa tana natsa da imani wa amma gairu haza amma wanda ba wannan ba faqad kafara ba'da imanihi to shi kan ya shiga cikin jerin wanda ya kafarta bayan imaninsa ashe duk wanda ya kafarta bayan yayi imani za a karba a wato za a bashi uzuri sai fa in me in tilasta shi akai amma wanda ba tilasta shi akai ba kafara khawfan min naqsi malihi kafara khawfan min zawali jahihi kafara mudaratan li fulanin aw illan hal hadha yu'dhar هذا لا يؤذر لا يؤذر بحال من الأحوال to abinda yake nufi kenan faman kafara ba da imanihi sawa'un fa'alahu khawfan duk wanda ya kafarta bayan yayi imani sawa'un yayi ne dan tsoro aw mudaratan ko dan yawa wani kara aw mashahhatan bi watanihi ko kuma tsananin begen sun ya zauna a kasarsa ashuhu ai shine kwadayi alhirs ashadid an gane ko ko kuma albukhlu shadid ko albukhlu ma alhirs shine ashuh wa man yuka shuhha nafsihi to kuma shi ashuhu mutum ya zanto marowaci ko rowa hada da kwadayin na wani wannan kusan ɗabi'a ce ta bil'adama sai fa wanda ya yaki san rai amma kowa yana da wannan shi yasa Allah ce wa uhdiratil anfusu shuh an gane ko wato an ɗabi'antar da zukata akan rowa an ɗabi'antar da zukata akan kwadayi kowa ka gani yana da zalama yana da kwaɗayi sai da hausa suka ce in ma yana da hankali bai fadda mai tasa a fili kana da kwaɗayin amma sai ka gintse don ka riƙe mutuncinka ina fata an fahimta wanda ya kasa gintse mutuncinsa sai ya me sai ya tozalta ya bayyana kwaɗayinsa a fili ai ba za ce ba wani yana da kwaɗayi sai dai ka ce a wani ya kasa ɓoye kwaɗayinsa amma kowa yana da kwaɗayi kowa yana da kwaɗayi ina fata inda za ka gane cewa kowa na da kwaɗayi dauko wani abu mai sanyi da zaki haka bayan yana jin kishirwa ga kuma wani abu marar sanyi sannan marar zaki ka bashi wani zai zaba shi yana da kwaɗayi ke duk wanda kake gasa kilishi a gabansa ko kake so ya kaza zai yawon zai gudana ko ba zai gudana ba ko na da kwaɗayi ke amma idan mutum baya da izza ne sai ya zira ido ya fara zalama kenan yana kokarin ya mika hannu yana kokarin ya yi fadanci don ya samu amma idan mutum ya iya gimtsewa kawai sai kamar ma bai gani ba ya ji kamar bai ji ba ya gani kamar bai gani ba to wannan sai ga ya rike mutuncin sa kenan to wajen rike mutun wajen wannan ne wane yake fin wane daraja amma bai wane yana da akwai wane bai da shi ba an gane ko mazahi ko mutum ya aikata wani abu na kafirci yana mai wargi a wato izgili aw da gairi zalika min al-aghrad ko kuma wani haka cikin manufofi daban-daban al-aghrad jam'ina na al-gharad al-gharad shine manufa illa al-mukraha wanda kawai aka tilasta shi yake da uzuri amma banda wannan ba mai uzuri kuma sai ce mai والآية تدل على هذا من وجهين الأول قوله إلا من أكره فلم يستثن الله تعالى إلا المكره ومعلوم أن الإنسان لا يكره إلا على العمل أو الكلام وأما عقيدة القلب فلا يكره أحد عليها yace abu na farko da ayar tana nuna ababe guda biyu abu na farko faɗinsa cewa illa man ukriha falam yastathni Allah ta'ala illa al-mukrah Allah bai togace kowa ba sai wanda tilasta shi aka yi ma'ana duk wanda ya faɗi kalma ta kafirci ko ya aikata aiki na kafirci ba ya da uzuri a wajen Allah sai fa wanda tilasta shi ne aka yi amma wanda ba tilasta shi aka yi ba ya je kafirci saboda kowane dalili ya je shi ya je ya faɗi kafirci saboda kowane dalili ya sa ya je ya faɗa to wannan fa baya da uzuri tunda Allah ya istisna'i mutum ɗaya ne wa ma'lumun anna al-insana la yukrahu illa ala al-kalami aw al-fi'l dan adam baka iya tarsasa shi sai dai ka sashi sai dai akan magana ko aiki dole ka dauki kaza ya dauka ce kaza ya faɗa amma baka iya tarsasa shi akan aqidar zuci wa amma aqidatul qalbi amma aqida ta zuciya fala yukrahu alaiha ahad ba iya tarsasa mutum akai shi yasa shi wanda aka tirsasa shi an tirsasa shi ne akan me akan aiki ko magana shine kawai ake iya tursasa shi magana ko aiki amma shin aqida zuci ana iya tursasa shi shi yasa sai Allah ce illa man ukriha wa qalbuhu mutma'innun yani illa man ukriha ala alqawli wal fi'li halata kauni qalbihi mutma'innan bil iman wanda aka tursasa ya faɗa abu da bai dace ba ya aikata abin da bai dace ba zuciyarsa tana da imani wannan baya da laifi a wajen Allah bai kafirta ba والثانية والثاني قوله تعالى ذلك بأنه مستحب الحياة الدنيا على الآخرة وصرها أن هذا الكفر والعذاب لم يكن بسبب الاعتقاد أو الجهل أو البغض للدين أو محبة الكفر أو إن وإنما سببه أن له في ذلك حظا من حظوظ الدنيا فآثره على الدين والله سبحانه وتعالى أعلم وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين
مالك مسألة بقوله تعالى أتكين آير الله في ذلك بأنه مستحب الحياة الدنيا على الآخرة أنت سنكافرت دنسو سنزابي لا يور دنيا أكل لاهرة فصرها أن هذا الكفر والعذاب sai Allah ya bayyana a ƙarar cewa irin wannan kafirci da azaba da take jiran mutumin da ya kafircin lam yakun bi sababil itiqadi ba dan kudurinsa bane ba awul jahli ko jahilci awul bughdul din ko kin addini aw mahabbatul kufri ko san kafircin wa inna ma sababuhu anna lahu fi zalika hazzan min hududud dunya kawai dan dai mutum yana da wani rabo cikin rabo na duniya da yake son ya samu fa asarahu ala addini sai fifita shi akan addini wato bakin addini yake ba amma ya fifita me rabansa na duniya amma sai hakan yayi me ya kafirta shi ma'ana ko da a zuci yana son addini in ya fifita lahirarsa akan addininsa ya kafirta kun ga wannan matsala ko ba karama wace ba ita wannan ta karshen don ka iya samun mutum din a zuci ya yarda da sunna 100% a zuci yana son sunna a zuci yana son sunna ta yana son ta abin nan da sauransu amma baya iya aikata ta saboda me ba zai aikata ta ba ga wata duniya da yake samu idan ya kyale ya zai aikata sunna aikata zai rasa waccan duniya idan ko bai aikata sunna ba aikace ya tsaya a yadda yake sai dai kawai yana son ta a zuci to waccan duniya za ta samu to sai ya fifita duniyar akan lahira sai ya ki aikata sunnar dan ya samu mai waccan duniyar to shi kansa an ce ya kafirta zalika bi annahu mustahabbul hayatad dunya ala al akhirah kaga abin ba gangane ba da haka lalle ne mu fifita addinin mu akan kowane irin abu na duniya ko mun tsadarsa ko mun kimarsa tunda addini shine abin da aka halicce ka don shi ita ko duniya duk abin da ke cikin ta alatu ne dan kankani a nan duniya dan mutum zai amfana da shi kuma ya bar shi مالك والله سبحانه وتعالى أعلم وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم wannan shine karshen wannan takaitaccen littafi na kashfu subhat da na ce me ya fi to ina so in ce ya fifita duniyarsa akan lahira ya fifita duniyarsa akan lahira saboda haka dai wannan shine karshen wannan littafi abinda nake roƙo shine abinda duk muka yi na daidai Allah sa mu yi tarayya cikin lada abinda ko muka karanta ba daidai ba ko muka fassara ba daidai ba ko aka samu tuntuban harshe ba da niyya ba cikin wani bayani ko cikin wani abu to ubangiji ta Allah ya yafe mana sannan kuma ya nuna mana kuskuren mu dan mu gyara kuma wannan nake so in ja hankalin yan uwa na ɗaliban ilimi cewa hakikanin gaskiya yadda muka karanta littafin nan a haka yana da buƙatar kowa shi kadai ko su biyu ko su uku ya sake bitarsa amfanin bita kai da mutum biyu ko uku waɗanda su ma suna da ɗan ido a cikin ilimi abinda ka manta sai su tuna maka abinda suka manta kai ka tuna musu sai ka ga an sami taimakekeniya da juna idan mutum ya wannan wannan zai taimaka masa ko musamman tun daga shi an yi kaset ɗinsa video da audio wannan zai taimaka wa mutum wajen muzakara to kuma abin da zai sa ka rike shi dindindin kai ma shine idan ka yi kokarin yadda ka karanta abin nan da kake da tabbas ɗin ka fahimce shi wato ka yi kokarin kai ma kuma wani ya fahimce shi ta hanyar ka mutum ɗaya ne mutum biyu ne mutum uku ne da gwargwadon bayanin da Allah ya buɗa maka kila daidai da yadda na yi kila sama ma da yadda na yi kila kasa da yadda na yi gwargwadon abin da Allah buɗa maka kowane koko dai abin da ke cikin sa ai zai juye ba da haka za a yi to ta haka ilimi ke yarwa amma idan yadda muka karanta shi haka shikenan mutum ya haka je ya samu littafin ya dinke ya je sa shi a kanta ya ajiye kuma ka ai mun karanta kashi fusubuhat to ina tabbatar maka da cewa idan aka yi sati ka dawo zaka bude ka duba sai ka kamar ba da kai aka yi littafin ba Allah kuwa ban san ka jarraba da sai in ce ka jarraba haka amma ba na san ka jarraba da san zaka yi da sani karatu abin da yake bukata lokacin da aka yi shi mutum ya bi shi alal akalli ka mai tashi so biyu so uku so hudu to ka ka riku kenan bayan ka mai tashi so biyu so uku so hudu idan akwai wadansu abokanan dalibai abokanan karatunka da gangan sai ka je ho tambaya ko ka je ho mas'ala dan ai ta tafkawa a kai saboda shi ilimi idan ana tattauna shi ya fi zama shi yasa ɗaya daga cikin malaman hadisi idan ya je ɗauko karatun hadisi sai ya zo gida sai ya samu baiwarsa baya da wanda za su yi muzakara sai wata baiwarsa ku yanga mai masa aikace aikace sai ce zo ki zauna sai ta zauna sai ya ce mata ayyo na je wajen mala hadisi na farko da ya karanta mana ya ce kala haddasana fulan kala haddasana fulan kala haddasana fulan kala kala har ya je ga manzo Allah yana ta karanta wannan hadisan ita kuma ba ma ta fahimta wata san me take ba ake zargin sa me yasa kake karanta mata ita mata yace yo ai in ban haka ba ni ma ba zan rike ba ashe maimaitawa ke sa ai me kuma shi yasa waɗansu masu hikima suke cewa bit takrar yafhamu al himar wa bit takrar wai idan da zaka je ka samu jaki a garki kai ta maimaita masa kai ta maimaitawa to in dai baka gaji ba za a zo ranar da zai fahimta ya maimaita abin nan da ka faɗa matsalar shine in ka gaji ka daina kai gajan hakuri amma in ka ci gaba zai fahimta to Allah shi mana gaban katar Allah su ba mu ikon bita da muzakara da bibitar al'amura da sauransu yadda za mu rike su ya za mu iya karanta abin da ya sauka na tambayoyi musamman ya zanto suna da alaka da shi kanshi tsantsar tauhidi din da muka karanta kuma wannan ya ba mu dama mu fahimci cewa ashe lallai harkar tauhidi ba gagganawa ba ce ba halka ce mai girma mai nauyin gaske wadda take bukatan karatunta don da yawa daga cikin yan uwa sukan fahimta cewa tun da dai Allah ya sa mun gane dariƙun sufaye ba kyau kuma da guru da laya babu kyau to an riga an gama tauhidi sai dai kuma a shiga wani abin daban kaga shi dariƙun sufaye da guru da laya waɗansu matsaloli ne daga cikin matsaloli da ya kamata ka sani kila ɗaya cikin ɗari na matsalolin tauhidi masu girma wanda suna nan da yawa matuƙa sosai da sosai Allah taimaka mana na'am malam mai tambaya na farko yana cewa ina matsayin wanda yake cewa a bashi dan albarkar annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam
wato cewa a bani dan albarkar annabi ko a bani dan martabar annabi ko dan matsayin annabi baya daga cikin abin da ya halatta saboda babu wani nassi na hadisi da ya nuna annabi ya ba da izini a yi haka ɗaya kenan abu na biyu hakan bai tabbata ba cikin ayyukan sahabbai da suka rayu da annabi wanda sun rayu da shi tun a makka har aka zo madina tsawon shekaru 23 kuma suna tare da shi a halin zaman gida da halin tafiya a kasuwa a masallaci da sauransu wanda a cikin maganganunsu baya daga cikin ɗabi'unsu su zo su ce a bani dan annabi ko dan albarkarsa ko dan matsayinsa ko dan kazatinsa annabi yana da albarka ba wanda ya fi shi albarka annabi yana da matsayi ba wanda ya fi shi matsayi yana da martaba ba wanda ya fi shi martaba amma wannan ba shi ke ce nuna cewa ya halatta ka ce a bani dan albarkacinsa ba kana bukatan ka nemi dalili a shari'a da ya nuna halaccin haka in babu to sai kai su domin al'asulu shine at-tawakkul mutum ya dakata kare fara yin komai sai ya samu dalili a shari'a wala yahillu lahu an yaf'ala fi'lan hatta lam yakun dai idan ka ce ya halatta ai sai a tabbe ka to me hukuncin yin wajibi mustahabbi haram makruhi ja'izi a wani aji zai shiga cikin ajujuwan hukunce-hukuncen shari'a guda biyar kuma saboda wani dalili na shari'a kaga ba za ka iya kawo ba to tun da haka ne sai ka kame bakinka
malam wannan mai tambayar kuma yana cewa ina hukuncin mutumin da wani dan uwansa zai je aikin haji sai ya ce masa ka isar min da gaisuwa ta gurin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ita ma kanta wannan bid'a ce zaka ji mutane suna tayanta zaka tafi aikin haji ko umara sai wani ce da Allah ya dan je Madina ga yadda annabi bid'a ce da yawa daga cikin malaman sunna sun nassanta ta a matsayin bid'a Sheikh Nasiruddin Albani ma ya kawo ta a cikin bid'ul hajj bid'o'i da ake na aikin haji na daga cikin hakan mutum ya aiki wani da sallama saboda me na farko dai sahabbai da suka rayu a waɗansu garuruka daban-daban bayan annabi ya bar duniya ba su taɓa aiko wanda zai zo madina ba su ce ka je ka gayar mana da annabi sannan abu na biyu me abin da ake nufi da gaisuwa idan ka je me zaka cewa mutumin ka ce annabi wani na gaishe ka ce ya rasulullahi wani na gaishe ka ko me ko ka faɗi me wani yana maka sallama yau wato tunda sallama ce a kullun su nawa kake wa annabi sallama in ka ɗauki salloli guda biyar kana karanta tahiyya a cikinta kuma akwai salati ga annabi التحيات لله الصلوات والطيبات السلام على النبي ورحمة الله وبركاته ko in ka ɗauki assalamu alaika ayyuhan nabi wa rahmatullahi barakatuhu duk lokacin da kai sallaman nan fa ya tabbata cikin hadisi manzo Allah ce Allah zai dawo mun da raina in an sa maka duk lokacin da kace assalamu ala nabi wa rahmatullahi wa barakatuh assalamu alaina wa ala ibadillahi salihin ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lahu wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu kuma kai salati ga annabi allahumma salli ala muhammadin wa ala ali muhammad zuwa karshe a cikin dukkan sallolin ka na farilla da nafila kana me kana wa annabi salati wanda shine hakikanin gaisuwar kuma annabi ya ce duk lokacin da aka yi masa gaisuwa din Allah yana isar masa da ita gaisuwar salati kuma ya ce ku yawaita min salati a daren juma'a da ranar juma'a domin duk salatin da kuka kai akan tattaro a nuna mu sai wani sahabi ya ce ya za a tattaro maka salatan da muka yi a nuna maka salatin da muka yi a nuna maka bayan ka riga ka rididdige cikin ƙasa ka zama ƙasa ka daɗe da mutuwa sai manzo Allah ce inna Allah harrama ala nar an ta'kula ajsadal anbiya Allah ya haramta wa ƙasa ta ci naman annabawa kowane annabi yadda aka binne shi cikin kabarinsa yana nan yadda yake baya canjawa jikinsa baya haɗewa da ƙasa mahallin shahid a nan gurin kun ga da salati da sallama duk ana yi wa annabi su a cikin sallah to don haka ka gani ba shi halatta kenan wani zai tafi maka ko madina ka ce da Allah ka isar da gaisuwa ta ga rasulullahi ai ka kanka ka riga ga masa sallama lokacin da kake cikin sallah ta riga ta isa ba ba za ka aiki wani da ita ba tunda hakan bai tabbata ba ta fuskar nassi dalili na shari'a ko ayyukan sahabbai da suka rayu tare da shi annabi na'am malam wani na cewa assalamu alaikum ala shi gafarta malam game da istighasa ko tawassuli akwai wani hadisi da suke hujja da shi a matsayin shubaha wai akwai wani makaho da ya zo gurin annabi sallallahu alaihi wa sallama ya ce wa annabi ya masa addu'a sai annabi ya bashi addu'ar da zai yi
yace amma shi ya manta sigar annabi wai annabi ne lakana masa sigar addu'a da zai haka ya rubuta tambayar eh to ai ya nemi ya yi istigasa ne da addu'ar annabi ba da jahin annabi ba hadisul amma mashhudi ne waɗansu malamai suna da'ifan tashi waɗansu suna inganta shi amma ala fardu sihhatihi cewa hadisin ya inganta ba wai ya roƙi annabin bane kai tsaye cewa ya biya masa bukata a'a ya nemi annabi roƙa masa Allah biya masa bukata wanda wannan kuma ya halatta mun tattauna akan sa a nan gurin su ina jin wannan hadisin ba wajen istigasa suke kafa hujja da shi wajen tawassuli ne suna kafa hujja da wannan hadisin ne a babin tawassuli at-tawassul bi zatin nabi wato yin tawassuli da zatin annabi wanda shi kansa bid'a ne sai dai ana yin tawassuli bi du'a'in nabi wanda shine sunna to hadisin a zahirin sa ihtimalin sa suke dauka su ce ai yana nuna tawassuli da zatin nabi wanda a hakikatin al'amari a yadda al'amarin yake bisa ga hakika idan ka kalli hadisin wato wannan makaho ya yi tawassuli ne da addu'ar annabi tunda ya ce Allahumma fa shafi'hu fiya ya Allah ka sa shi cikin ce wato ka sa ya cece ni ma'ana ka sa addu'arsa ta yi mun amfani shi makahon cikin addu'ar da ya faɗi haka wallahu alam
malam wannan kuma na tambaya na cewa menene hukuncin yin sallah bayan ɗan shi'a
dan shi'a kan dan bid'a ne bid'a da take mummuna da ya kamata ka yi tambaya ne akan bin yan bid'a sallah wanda wannan kun mun sha magana akai ba sai mun maimaita yanzu ba amma cikin yan shi'a ba wanda maganganu na malamai suka taru da yawa akan cewa ya kafirta irin dan shi'a cikin yan bid'a malamai da dama sun kafirta yan shi'a dan su yan shi'a suna rushe addini ne gaba daya gaba ɗayansa don kamar yadda ɗaya daga cikin magabata yake faɗa ya ce so suke su zagi annabi amma sai suka bauta hanya ta dabara yadda ba za a gane ba wato shi ne su zagi sahabbansa sai suka ce shi annabin mutumin kirki ne amma abokanansa da sahabbansa duk mutanen banza ne to yanzu da Allah a duniya sai wani zo ce kai babanka mutumin kirki ne sai dai abokanansa daga yan giya sai yan caca sai mazanata sai in luwaɗi baya da aboki na gari duk mutanen banza ne ya yabi mahaifinka ne ko ya zage shi to abin da ya ce a suka wa annabi kenan sannan kuma suka yi wa Allah rashin kunya da yawa da yin fito na fito da Allah Allah ya ce ya gafarta wa sahabban da suka yi laifi in shi a sun ce an ki ba za a gafarta ba tunda Allah ce laqad taballahu ala nabiyyi wal muhajirin wal ansar Allah ya karɓi tuban muhajirai da al'ansar in shi suka ce san ba a yadda ba Allah ya ce radiyallahu anhu maradu anhu in shi suka ce ba a yadda ba haka fito na fito da Allah ke kan shi a tana da muni fa cikin bidiyoyi ibn tamiya ya ce ban taba ganin yan bid'a da suke jahilai ba kuma wawaye irin yan shi'a yace ajhalun nasu bil manqulat su suka fi kowa jahilci akan dukkan nassi sawa'un nassi na qur'ani ko hadisi shi yasa ka iya samun mahaddata da yawa a cikin yan dariƙa amma ba ka samun mahaddata cikin yan shi'a saboda a babin abin da ake haddacewa sun fi kowa jahilcinsa sannan su suka fi kowa wauta wajen kiyasi da in suka tashi kiyasi kiyasi suke na hauka ta yadda laysa hunaka alaqatun bainal far'i wal asli وليس هناك رابط يربط بينهما saboda haka shi'a tana da illa sosai a hakikanin gaskiya ni ba zan faɗin shi'a sallah ba saboda nassoshi na malamai da suke kafirta su duk wanda ya ce shi dan shi'a ne karara kuma yake bayyana aqida shi an ci ta zagin abubakar da umar da zagin umar na aisha to karka bi shi sallah in tataccen arne ne kawai wannan ko yayi da awar musulunci na fata mun fahimci wannan amma wanda yake dan rakiya shi'a dan dakon shi'a wanda shi an rude shi ne da jamhuriyar islamiyya a iran wannan ya rudu da ita bai san usul na mazhabin shi'a ba baya zagin abubakar da umar baya zagin zurriyar gidan annabi to kaga wannan dan rakiya shi'a ne ba dan shi'a bane ba to in wannan akida ce yake da ita kawai ta shi ya rudu da islamic revolution da ake cewa an yi a iran to wannan kaga in ya iya sallah ka iya bihin sallah amma an kasa mahalu suna sun tsaya fi amma duk wanda yake zagin zuriyar gidan annabi to karka bihi sallah dan ko da Imam Malik ma yace ai hukuncin sa ga yan shi'a kafirai ne kuma da abin da ya kafa hujja da aya ta cikin alkur'ani ayar karshe cikin suratul fath muhammadur rasulullah والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانه سيماهم في وجوههم من أثر السجود ذلك مثلهم في التوراة ومثلهم في الإنجيل كزرع أخرج شطأه فآزره فاستغلظ فاستوى على سوقه يعجب الزراع ليغيظ بهم الكفار محل الشاهد يتي ليغيظ بهم الكفار Allah ya tattara sahabbai tare da annabi wuri guda suka karfafe shi ya karfafe su suka taimake shi suka taimaki juna saboda me li yagiza bihim alkufar dan Allah ya fusatar da kafare saboda su in kafare suka ga yadda sahabbai suka taimaki annabi sai su ji haushi sai ce ashe kaga ba mai jin haushin sahabban annabi sai wa mahallu shahid ke haku zahiri ne liyagiza bihim al-kufa ashe duk wanda ya ji haushin kasancewar abubakar da umar da usmanu da ali halifofin annabi duk wanda ya ji haushin kasancewar su tare da shi a yakokin da ya da zaman sa na madina duk wanda ya ji haushin wannan yake zagin su yake cin mutuncin su to shi ma ya zama kafiri da nassin aya to ballantana kuma idan ka bi tafsirin ibnu kasir kaga yan shi'a ai abinda abdullahi bin ubay bin salul ya zargi ummu na aisha na cewa zina ta yi wanda Allah ya saukar da aya goma a jere a cikin suratul nur ya wanke ta cewa ƙarya aka yi mata ai shi a su har yanzu suna maimaita wannan Allah ya ce ƙarya ake yi wa aisha da aka ce ta zina shi a har yanzu suna ce mata mazinaciya ya zama mayar da martani suke gawa Allah har yanzu kuma har kwanan gobe zagin ta suke musamman yan shi'a mujahilin za ka ji a nan gurin mutum na cewa wai indo yar gidan abbati yana nufin abbati sai zina abubakar siddiq indo kuma yana nufin ummu da aisha ba tare annabi mutum ya mata wannan cin mutuncin kace masa musulmi ne kuma Allah ya nassanta cikin suratul nur sai innal ladzina yarmuna al-musanati al-ghafilati al-mu'minati lu'inu fid dunya wal akhirah wa lahum azabun azim lalle waɗanda suke zargin mummune wankakku da ba su san hawa ba su san sauka ba a ce mata ta yi zina Allah ce lu'inu fi duniya wal akhirah an tsine musu a duniya da lahira walahum azabun azim suna da azaba mai girma yaushe yawma tashhadu alaihim alsinatuhum wa aydihim wa arjuluhum bima kanu ya'malun ranan da hannayensu da harsunansu da kafafunsu za su ba da shaida me suka yi yawma idhin yuwaffihimullahu dinahum alhaq wa ya lamuna anna Allah huwa lakul mubin a wannan rana Allah zai cika musu hisabinsu na gaske su san cewa lalle gaskiya a bayyana take kuma Allah shine ma'abucin gaskiya sai Allah ya kawo al-khabisatu lil-khabisin wal-khabisuna lil-khabisat wat-tayyibatu lit-tayyibin wat-tayyibuna lit-tayyibat dadda a ƙara wanke Aisha al-khabisat munanan kalmomi lil khabisuna suna fitowa ne daga bakin banzayen mutane marasa mutunci wal khabisuna banzayen mutane marasa mutunci lil khabisat su ne dama suke farzar da munanan kalmomi musamman game da gidan annabta wa tayyibatu lit tayyibin da dan kalmomi lit tayyibin suna fitowa ne daga bakin mutane na gari wa tayyibun lit tayyibat mutane na gari su suke furtar da da dan kalmomi musamman game da zuriyar gidan annabi ulaika mubarra'una mimma yaquluna lahum maghfiratun ire iren waɗannan mutane na gari su kan sun barranta daga abinda waɗancan munafukai suke faɗa na zargin gidan annabi cewa Aisha ta yi kaza ta yi kaza ta yi kaza mubarra'una mimma yaquluna lahum maghfiratun warzuqun karim da haka suna da gafara suna da arziki mai girma a wata fasarar al-khabisat al-khabisin sai zanto al-khabisat mataye waɗanda suke mutanen banza lil khabisin zaka samu mutanen banza cikin mazaje ke auren su wal khabisuna al khabisat mazaje na banza dama suna neman mace ce kuma ta banza wa tayyibuna lit tayyibat wa tayyibatu lit tayyibin wa tayyibuna lit tayyibat mataye nagari sukan nemi namiji nagari ne sai aure da shi haka mazaje nagari sukan nemi mace ta gari ne sai aure da ta abin nufi in ka yadda annabi nagari ne ya kamata duk matarsa sun zama mai dan in ko ka ce matarsa ba ta gari bace fitowa a nan wannan zancen kana nufin shi ma annabin fa saboda ka'idar alkhabisatu lil khabisin والخبيثون للخبيثات والطيبات للطيبين والطيبون للطيبات أولئك مبرؤون مما يقولون لهم مغفرة ورزق كريم آية ba ta da wani tafsiri sai wannan guda biyan da malamin tafsiri suke kawo in ka duba ibn kasir to kaga anan gurin shi ke nuna maka tabewar yan shi'a tababbu ne mutuka kwarai da gaske in mutum bai ya tuwo ba Allah tsare mu
wannan malam kowane lokaci Mm.
na gani za mu dakata da mu akwai tambayoyi da yan uwa suka yi masu muhimmanci kwarai da gaske a wasu a cikin masail na fito wasu kuma shawarwari suka nema da gurin malam wasu kuma sun gwada wa malam cewa suna ƙara suna ƙaunar malam da shi da wasu daga cikin yan uwa sa'annan kuma wasu daga cikin malam sun nemi cewa malam ya musu kalma taujihiya cewa su ɗaliban ilimi ne suna so su yi karatu amma wani lokaci rigingimu tsakanin masu karantarwa kamar da suka rubuta cewa yakan sa su ya hana su sanin ina suka dosa da irin waɗannan abubuwa
to a nan gurin abin da nake so in ce neman ilimi na addinin musulunci dai wajibi ne kuma duk wanda yake son ubangiji subhanahu wata'ala ya sanya albarka cikin ilimin da yake nema farko ya tsarkake niyya cewa yana yi ne don Allah kar ka ga wani malami ya shahara ka ɗauka manufar da neman ilimin ka shine don ka shahara irinsa kar ka ga wani malami ya karɓu ka ɗauka mats- matsayin abin da ya sa kake neman ilimi kai ma don ka karɓo irinsa samun ilimi daban karɓuwa kuma daban ilimi ba shine karɓuwa ba akwai wanda zai fi wani ilimi amma ka ga shi wanda aka fi ilimin ya samu karɓuwa sama da wanda ya fi shi ilimi yadda ake jin labarin imam malik ibn anas ba a jin labarin alma- a- malamansa da dama sai a ambaci imam malik sau goma ba a ambaci sa'id ibn al-musayyib ba sau daya ko rabi'a ibn abi abdurrahman rabi'atul ra'i ko waɗansu daga cikin manyan malamai da suka yi sun karantar da shi kaga karbuwa daban ilimi daban da haka ka tsarkake ne da cewa kana yi ne dan Allah don ka yi aiki da ilimin kai a karan kanka ilimin ya canja halayenka da ɗabi'unka sannan kuma don ka yi ƙoƙarin yin tasiri ga duk wanda yake kusa da kai matarka yan uwanka abokananka da mutanen garinka ko mutanen unguwarku da zaka rinka yi musu da'awa yayin da kai karatu wannan tsarkake niyya yana da matukar muhimmanci abu na biyu kaucewa dukkan wani abu na faɗa na rudani ba dole bane sai ka sa baki cikin duk abin da ake rudani ko ake faɗa idan malam wani ya ce kaza malam wani ya ce kaza yi kokarin ka kalli dalilan su wanne ne kafa natsuwa da shi in dalilan sun rikitar da kai ka tashi cikin dare ka roƙi Allah cewa ya ubangiji ina roƙonka da sunayenka mafiya kyawu da siffofinka na kamala ka shirye da ni zuwa ga abin da yake daidai na gaskiya daga ƙarshe zaka ji zuciyarka ta hana zuwa ga abin da yake shine daidai din manzo Allah ya koya mana hatta cikin qiyamul layli yakan yi addu'a makamancin wannan yace Allahumma rabb jibril wa mika'il وإسرافيل فاطر السماوات والأرض عالم الغيب والشهادة أنت تحكم بين عبادك فيما كانوا فيه يختلفون اهدني لما اختلف فيه من الحق بإذنك إنك تهدي من تشاء إلى صراط مستقيم kaga wannan ai ba karamar addu'a ba ce ce ya Allah kai ne ubangijin jibril ubangijin mika'il ubangijin israfil kai ka kagi halittar sama da ƙasa ba tare da ka gani a wajen wani ba kai kake hukunci tsakanin bayinka cikin duk abin da suka yi sabani ya Allah ka shiryar da ni tafarki madaidaici game da abin da mutane suka yi sabani a kansa annabi da kansa aka ce faɗi haka to cikin mu waye ya tashi cikin dare ya taɓa yin wannan addu'ar don ya roƙa kansa ya Allah ka shiryar da ni daidai in ana rigima da wani da wani dama kai ka ɗauki matsaya kawai duk abin da ya fito daga bakin wani shi ke da gaskiya don haka kai baka tsayawa maka ji sauran bangaren ina fata an fahimta wanda yake hakikanin gaskiya um, idan mutum ya ɗauki ra'ayin riƙau to bai kyauta ba ya kamata mutum ya kalli dalilai sannan lokacin da na kalli dalilin wani na gamsu da fatawarsa ko abin da ya kai gare shi ko ya bayyana baya nuna wancan din da ban yarda da maganarsa ba kuma daga yanzu ya zama ba nawa ba dan kawai akan matsala ɗaya sai in gina wala'i da bara a kanta wannan kuma alama ce ta rashin wayewa a fagen neman ilimi in ɗauka cewa a babi kaza da aka yi matsala kaza wani yana da gaskiya wani kuma baya da gaskiya to tunda wani ke da gaskiya akan wannan duk a sauran ma shi ke da gaskiya wannan jahilci ne ko kuma tunda wani ke da gaskiya akan wannan ya fi wani gaskiya to ba ruwana da wani nayi bara'a da shi wannan ma kuma jahilci ne a hakikanin gaskiya wannan yana daga cikin abin da ke cutar da ɗaliban ilimi sannan kuma karkazanto cikin waɗanda za su rinka abin da suke ba da muhimmanci kullum wato isaratu masailul khilaf kokarin tono da mas'alolin da aka yi mai saɓani sama da kawo mas'alolin da aka yi ittifaki yanzu mas'alolin da muka tattauna a kansu a yau kai tun daga jiya da safe zuwa yau wanda muka tattauna a kansu na tauhidin nan da Allah mutanenmu a matsayinmu na ahlus suna ba mu da kishirwar sanin waɗannan matsalolin tsakanin su waɗannan matsalolin da muka tattauna a kansu da kuma sauran wanda ba a kansu muka tattauna ba kamar rigimar da na ji dan jiya bayan na yi fitawa da daddare waɗansu sun yi ta mun waya wani ya same ni cewa kaza da kaza rigimar da kuka yi ta yi akan miƙati da rigimar da kuka yi ta yi akan wani abu da sauransu da waccan matsalolin da wannan wacce aka fi kishirwar a sani a addinanci to irin waɗannan matsaloli da suka fi su ne usuluddin su ne ya kamata tarkizi matsantawa a kansu ya fi yawa sama da matsaloli da suke furu'uddin rassa ne su cikin addini rassa ne su cikin addini sannan kuma alamar kana neman iliminka don Allah ka san cewa da'awa ba kayan gidanka bane kai kadai kana da buƙatar mataimaka ta fuskar mai da'awa wannan mataimakan kila ka fi su suna ƙasa da kai kila sun fi ka kai kana ƙasa da su kila kuma kanku ɗaya akwai wani abu na hudu ba wannan ba ku faɗa mu yanzu akwai wani abu na hudu ba wannan ba babu dole duk wanda yake da'awa a fagen da'awa ko dai kafin shi ne ko sa'anka ne ko kome ya fi ka kana kasar shi to kana da bukatar taimakon kowa a cikinsu in kai kafa kowa ilimi a ƙasa da gari da jiha da ƙaramar hukumar ka kana da bukatar mai ƙarancin ilimin da yake ƙasa da kai don ya taimake ka fuskar da'awa in kai kafa kowa hazaƙa kana da bukatar na ƙasa da kai ya taimake ka don kai abun nan shaida akan nan gurin shine ne ba wanda ya fi annabi ilimi haka ne ko ba haka wani ba wanda ya fi annabi fasaha da iya magana haka ne ko ba haka wani amma lokacin da aka turo shi kasuwanni yake bin larabawa da ƙuraishawa suka kafirce masa a maka sai rika tafiya ƙauyuka har je ta'if duk me yake nema yaje suka ukkas kasuwar baje koli ta ukkas yana bin mutane yana cewa manyan suruni wa manyan uwini manyan suruni ila an uballiga risalata rabbi fa inna quraishan qad mana'atni an uballiga risalata rabbi yana cewa ya ku taron larabawa wa zai taimake ni in je garin sa ya bani kariya wa zai taimake ni in isar da sakon ubangiji na qurayshawa sun hana ni isar da sakon ubangiji na har ya sami wakilan mutanen madina da suka yi taro da shi na ɓoye suka yadda cewa in yana son ya je wani gari ya zo garin su za su ba shi kariya wannan annabi ya rinka zuwa yana tallata kansa a kasuwa wajen yan ƙauye gidadawa masu batar gumaka dan yana neman wa wa zai taimake shi zai iya yiwa kawai in ce zan yi da'awa ni kadai ba zan nemi taimakon ka ba za ka nemi taimakon na ba ba zai taɓa yiwa ba in ma nayi wannan tunanin to na yaudar kaina na yaudar kaina ba zai yi tunda annabi kansa sai da ya nemi mutane kuma Allah da kansa ya ce wato ya ƙarfafe shi da mummunai an gane ko Allah ya ƙarfafe shi da mummunai wannan mummunai wa allafa bai na kulubihim lau an fakta ma fil ardi jami'an ma allafta bai na kulubihim walakin Allah allafa bai na hum innahu azizun hakim to wannan yana da matukar muhimmanci in rinka ji a jikina cewa sauran ɗaliban ilimi duk yan uwana ne da wanda na yi saɓani da su da wanda na yi ittifaƙi da su matuƙar suna kan da ya da'awar ta mai ta sunna ba bida'a ba ya ishe mu alfahari mun haɗu akan tauhidi mun haɗu akan yaƙar shirka mun haɗu akan yaƙar bid'a idan mun yi saɓani akan ɗora hannu bayan an dawo daga ruku'i a ɗan rako a saki wannan abu ne mai sauki idan mun yi saɓani akan miƙati wannan abu ne mai sauki idan mun yi saɓani kan waɗansu masail na addini duk mai sauki ne amma mun yi tufaki kan me kar abotawa kowa sai Allah kuma za a yi bautar akan tsarin koyarwar wa manzo Allah shi kadai ya mun riga mun ci nasara da haka wannan yana daga cikin abin da ɗaliban ilimi za su mayar da hankali a kai idan muka tsaya muna tattono masail na khilaf kawai dan ayi rigimi dan dan ayi rigima dan a cacar baki maganganun nan fa ba a banza suke tafiya ba mala'ika na rubuta za a yi mana hisabi a kai duk inda ka je ka zauna kai wani gutsuru ma mala'ika ya ganka an rubuta kuma za a yi hisabi a kai da haka ɗaliban ilimi su yi ƙoƙarin kaucewa motsa matsaloli kawai na saɓani ko ya zanto kai kanka dama kana karatun don ka gano wata matsala ta saɓani wato yan uwa suna da irin wannan an fi samun kuma wannan a wajen yan uwa ahlus sunna wani lokaci akwai wani dan uwa da yace da wani limami ba ka yin daidai a cikin ruku'i sai ce Allah saka maka da alkhairi kaga ruku'in nawa ne yace yace yaushe yace jiya ai kai kai mana sallah yace a lokacin kana sahu na nawa yace ina sahu na uku to kaga bai da sallah ke ya aka kaga ruku'in limamin ka kaga kake sahu na uku kaga ko shakka babu lokacin da limamin ya ruku'in shi kuma ya haka ya daina yana lekowa ya ga ya ruku'i wanda hakikanin gaskiya haka ne sai ya sororo kuma ya zuru-zuru da ido ce baka da sallah kenan kai ina da ban iya ruku'i ba ne wanda yafi na amma kai baka da sallah gaba ɗaya maki wannan yana gaggawa da ɗalibai suke tana da tana cutar da da'awa sosai da sosai kuma tana kawo al'ummar musulmi rudu mai yawan gaske gaggawa gaggawa gaggawa ba dole bane da na karanta matsalar addini yau sai na faɗe ta yau sai in bari har sai lokacin ta yayi sai in faɗa ko ba dole bane magana da zan yi a cikin lasfika da mutane haka ita ce zan yi kuma lokacin da nake tare da yan uwana ɗaliban ilimi mu kadai ba dole bane magana da zan yi a gidan rediyo inda yanzu zan je in yi magana a rediyo live ita ce kuma nake a wannan masallacin lokacin da nake a cikin masallacin nan ina ɗauka cewa duk wanda yake saurari na ahlus sunna ne nukan ji karfin gwiwar in faɗi kowace magana komin nauyinta lokacin da zan yi magana a rediyo kila wani a nan zai fara saurari na bai bata son kowa ba maganar za ta iya fitar sama ya bar addinin gaba ɗaya kowa da laƙalli ta hana shi sauraron sauran bayanan nawa masu amfani a sakamakon jinta ita kaɗai yanzu ba wannan kashi musu ba ne muka karanta yanzu kawai sai a zuwa ce an tsare ni da Allah ana son in karanta wannan littafin a Bauchi Radio Corporation ba zan karanta shi ba dan na san in na karanta za a yi me duk abin nan da na faɗa muku a ce in zube shi a rediyo za a yi rikici ko ba za a yi ba mai yawan gaske amma an ka kyale lokacin shi sai a yi sai a yi shekaru ashirin da suka wuce ban tsammanin malaman suna suna samun dama a kafar watsa labarai irin wanda suke samu a yanzu a can babu damar amma a yanzu fa lokaci yayi komai kai hakuri sai lokacin sa sai lokacin sa yayi sai lokacin sa yayi to saboda haka wannan yana daga cikin abubuwan da ya kamata abin nan shi yasa Abdullahi dan Mas'ud da yake cewa haddisun nasa bima ya'rifun atuhibbuna an yukazzaba Allahu wa rasuluhu ku yi wa mutane magana wadda sa iya fahimtar ta shin so kuke a ta Allah da manzansa sannan kar in yi gaggawa in na karanta wata mas'ala ban gama fahimta ta kai na dauki littafi ɗaya sai na ganta sai in cika gari da ita kila ko da tattafai goma ko sama da haka duk an saba mata abin da yake faruwa shine idan na riga na faɗe ta kwana ya haɗa ta da ƙarfi to aka zo kuma aka nuna mun kuskure na to kuma sai irin kallon fato ta yaɗu da yawa yanzu idan na ce na yi kuskure mutane ya rasa kallon ni sai shi dan ya rada maka wannan rawanin ba za ka yadda ba sai ka kafe duk wannan yana daga cikin abin da ɗaliban ilimi matasa su da su a wurin na gaba ake ganin mai zurfin ruwa kuma kamar yadda wannan yake cewa ne iktadu bi man qadmat ku yi kokarin koyi da wanda ya riga ya mutu fa innal hayya la tu'manu alaihi alfitna wanda yake raye a iya amintuwa da fitinarsa a yanzu idan za mu ɗauki darasi na mai da'awa bari ga shi abubakar muhammadu gumi akwai bangalori na darasi a cikin rayuwarsa mai yawa da za mu iya koya natsuwa ikhlasi tsantseni gurgudan hali da dai sauran waɗansu malamai na sunna saboda haka kuma ku yi haƙuri dole ilimi yana buƙatar lokaci yana buƙatar lokaci sai ka daɗe kana yi kafin ka same shi ɗaya daga cikin ababen da yake buƙata tono zama daɗewa ana yi kuma dole sai mutum ya jure wa rashi sai ya jure wa daɗi shi dama ba a samun shi da daɗi wani malami sai duk wanda yake tsammanin ana neman ilimi da daɗi to dama ya haƙura ba zai taɓa samun ilimi ba dole sai an sha wahala kafin a sami ilimi ba a samun shi haka kawai da sauki sai ka hana idan ka barci sai hana ka hana kanka sikewa sai ka rage abokanai sai ka rage ziyara ziyara in ba ta dole ba duk wata ziyara wadda ba ta da muhimmanci da yawa sai ka yanke ta duk waɗansu abokanai barkatai za a yi zauna ana ta zaman ɗumama banci sai ka yanke wani sannan ilimi ya iya yiwa amma da jigon abin shine ikhlasi da jin tsoron Allah ikhlasi da jin tsoron Allah ba karamin al'amari ba ne Allah ya taimaka mana malam islam malam a ƙarshe kasanto malam wannan shine na karo karo na biyu da aka fara wannan tsari na karanta littafi daga farko zuwa karshe wa yan ɗaliban ilimi bayan wa'azin da ake wa mutanen gari ban sani ba cewa kuma san cewa insha Allah zai abin zai ci gaba malam littafi na ayin lokaci abin nan karo na gaba wani littafi ne za a karanta don yan uwa zama sun tanzu littafi sun kafin lokacin ko kasantuwa shi kashi shi ba da malam ita ya kawo mana kwabi ɗari hudu ko amma kusan biyu bisa uku ko ma ɗaya bisa ukun cikin nan ba a same shi galibi da jama'a sai shi
insha Allah za mu yi shawara da kai da kuma sauran wanda muke tsara karatu kafin in sake dawowa za a faɗi sunan littafin kankari don a same shi din kuma ina ganin wannan din zai taimaka mana illa iyaka duk littafin da za mu yi ya kamata ya zanto takaitacce kamar wannan wanda a iya shi cikin darasi hudu biyar shida ya zanto an kare shi kuma ina ganin yana da kyau mu rinka at-tanwi at-tanwi shine nau'antawa yanzu mun dauki wancan karan mun dauki usulun fi tafsir bayani ne da mabudai dangane da ilimin tafsiri wanda na tabbatar ya fa'idantar da mu duka gaba daya sannan kuma yanzu muka zo muka dauki abin da ya shafi aqida ko tauhidi